بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن أرسل الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ الزبري لنا بهذا المحضر وتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزبر باب wannan babi ne babu babin ma ja abin da ya zo fi wadda'in rukubatai cikin sai an fara ajiye gwiwoyi ƙablar yadai kafin a sa hannaye fi sujudi idan za a sujada to kuma wanda muka sani din kuma zai zo sai an ajiye hannaye sannan kuma a ajiye gwiwoyi idan mutum zai yi sujada idan mutum zai yi sujada a wannan ruwaya ta farko to sai ya fara sa gwiwarsa a ƙasa tuku sannan kuma ya sa hannunsa idan kuma zai ɗago sai ya fara ɗaga hannunsa tukun sannan ya ɗago gwiwoyinsa wannan sai namiji sosai sai namiji sosai to kuma ruwaya za ta zo wanda aka sani din idan mutum zai yi sujada din sai ya fara sa hannayensa sannan gwiwoyinsa idan zai daga ya tashi sai gwiwoyinsa sun fara dagawa tukun sannan hannayensa yanda dai kuma ya zama al'ada kowa da kowa to duk za mu ji to shi ne babu babu ma ja abin da ya zo fi wanda in rukuba ta cikin sai an ajiye gwiwoyi guda biyu قبل اليدين كافن حنا يبي في السجود أسجدا حدثنا سلمة بن شبيب سلمة عن شبيب يا بنت الدم وأحمد بن إبراهيم ده أحمد بن إبراهيم الدورقي دورقي والحسن بن علي القلواني ده حسن بن علي القلواني من سنة وانشان سيدنا حسن ببني هلواني وعبد الله بن منير لعبد الله بن منير وغير واحد لون متن دايا ينزو سلمة يازن تشي دا أحمد الجورجي دا حسن بن علي هلوان دا عبد الله سوى جمهورنا duk gaba ɗaya sun zantar da shi ƙalu dukkan su sun ce waɗannan malamai da suka gaya mai wannan karatu su kuma sun ce haddasa na yazid ibn haruna su kuma yazid dan haruna ya zantar da su shi kuma ya ce akbara na sharikun shariku ne ya ba su labari an asu min kulaini shi kuma sharikun ya karba daga asimu dan kulaini shi kuma asimu dan kulaibu an abihi daga babansa kulaibu shi kuma baban nasa ya karba an wa'il ne da hujir daga wa'il dan hujir sahabi qala wa'il yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sajada in yayi sujada ko in zai yi sujada ya bawo rukubatai yana ajiye gwiwoyinsa tukun kabla ya daihi kafin hannayensa sai ruwansa sun je ƙasa tuko sannan hannayensa su je ƙasa wani za na haba idan annabi ya zabura kuma zai tashi rafa'a ya daihi sai ya ɗaga hannayensa kuma kabla rukuba taihi kafin gwiwoyinsa kafin gwiwoyinsa ƙala ya ce zadal hasan hasan ibn aliyu nilhulwani rincan ya ƙara fi hadisi a nasa hadisin su wajen hudun nan da suka ba shi wannan hadisi to a cikin kuma waɗanda suka ba shi wannan hadisi Hassan ya ƙara ƙala yazidu bin haruna yazidu ɗan haruna ya ce walam yarmu sharikun shi wannan shariku bai rawaito ba an asimu bin kulaibu daga asimu ɗan kulaibu daga babansa daga wa'ilu illa hazal hadisa sai dai wannan hadisi kawai ya rawaito to to sai dai wannan hadisi ya rawaito qala abu isa tirmidhi yace hadha hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa kyakkyawa garibu ta hanya ɗaya saboda yanzu su wurin nan kawai ta hanyar yazidu suka karbo bin haruna shi kuma sai wannan hadisin ya karɓa kamar ta hanya ɗaya ya zo dai shine ma'anar garibu din la na'rifu ahadan ba mu san wani ɗaya ba rawahu misla hada da ya rawato shi irin wannan an sharikin daga shariku din nan sai sai shi yawwa amma akwai alamar inganci a hadisin ba wai kuma dan haka ba cewa ya taɓa darajarsa da abu wal amalu alaihi aiki akan haka yake inda aksari ahalin ilimi a wajen tilin malamai mafi majoratin malamai akan wannan suke duk in za su yi sujada sai gwiwa su ta fara zuwa ƙasa tukun sannan hannunsu ya zo ya rauna suna ganin anya za a rajul mutum ya ajiye rukubatai gwiwoyinsa ƙabla ya dai kafin hannayensa wani ba na hawa idan ya zabura zai tashi kuma rafa'a ya dai ya daga hannayensa kabla rukubatai kafin gwiwoyinsa warawa hammamu hammam ya rawaito an asimin daga asimin haza irin wannan mursala sai dai yana da gini akwai akwai gini a ciki walam yazkur fihi wa ila bin hujr da yazo cewa daga shi wannan dan kulai da babansa to kawai sai ya faɗi hadisin da ya faɗi wa ibn bin hujr ba to wannan hadisi kenan babu ga wani babu kuma akar wani min daga gare shi irin sa حدثنا قتيبة قتيبة يازن تندمو حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع يازن تندمو عن محمد بن عبد الله بن حسن دقى محمد بن عبد الله بن حسن an abin zinaji daga abin zinaji an al'araji daga a'araji an abi hurairata daga abi hurairata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amidu ahadukum fayabuku fi salatihi barkal jamali kaman ana kaddara akwai alhamzar tambaya ta kin abun istifhamul inkari suke cewa akwai alhamza ta tambaya amma tambayar ta ki akwai tambayar da za a yi ma ma'ana ana nufin me yasa kai yanzu ka aikata kaza wani ai haka kai da kanka san ma'ana abu ne to ayamudu ahadukum yanzu ɗayan ku dai ya nufi ko ya aikata ya kasudu ya nufi ko ya zahabu ko ya tafi dan ya aikata a yamidu a hadukun yanzu ɗayanku ne ya nufi ko ɗayanku ya tafi don ya aikata faya buruku sai ya gurfana buruku gurfane yanzu ɗayanku ya tafi ya gurfana fi salati a cikin sallarsa barkal jamali irin gurfanawa raƙumi yanzu ɗayanku ya ai ma'ana kan ku gurfana a sallah irin yadda raƙumi yake gurfana ƙara abu isa turmuzi ya ce hadisi abi hurairata wannan hadisi na abi hurairata hadisun hasanun hadisi ne hadisi abi hurairata hadisi na abi hurairata hadisun garibun hadisi ne bako shi ma ta hanya ɗaya shi ma ta hanya ɗaya amma wancan kuma hadisun hasanun garibun wancan ku kyakkyawa bako wannan kuwa hadisi ne bako la na'rifuhu min hadisi abi zinadi ba mu san shi ta hadisin abi zinadi ba illa min hadha alwaji sai ta wannan fuska wa qarru ya hadha alhadisi an rawaito wannan hadisi an abdullah ibn sa'id daga abdullah dan sa'id dan sa'id al-maqburi al-maqburi na makabarta an abi daga babansa an abi hurairata kano akwai wani malami da ya tashi da shi ma da makabarta ake malam Muhammadu makabarta sai da zamansa a makabarta shi ya canje wajen zamansa da ko duk wanda zai same ni ma a makabarta zai ka same ni a makabarta an ga an ga sufi bahalulu mahaukaci din a makabarta kai duk kaban mutane sai dai kaban kota ice to in na zauna da su ba za mu yi gulma ba in na tafi ma ba za su yi gulma ta ba kuma in na zauna da su kowa sha'aninsa ya ishe shi kowa su sha'aninsa ya ishe su ni ma na ya ishe su sa nake abu waje ne na tunanin lahira daga amma kan mutum ya saba kuma ya mai da ita ba komai hata ba wani nauyi a jikinsa ya dinga surutai da abubuwa da kaza har ya zamanto ma kuma ba tsoron lahira din na Allah suna zuwa makabarta su zauna har su dinga haƙan kabari su dinga abubuwa amma mun gan su a Kano kuma wai ba wai dan falalar garin ba kaza amma halin su muka gani ko ka ba su sadaka ma su ba su karba ba ina suke samu ina suke samu Allah ala ko ka awa kuma mutum ya je makabarta ya zauna ya mai da ita ofishin sana'a ba nan zai tara kuɗi ya yi gidaje yana lahira yana tara kuɗi yana gina duniya don dai taɗewa don dai taɗewa yana la maimakon ya je ya wa'azi ya za a ga wani ma mun ga jinaidu a makabartar ya zo ya kaza kaza gwada nema da shi zai ma sa riga ma sai gwada ya fita ma daga sifar ma mutane ke to wannan na makabarta kenan haka kuma mutum ya je to in ko ya je ya nuna musu wallahi na zo sana'a ne kawai wai zuhudi ne ya kani ko ko kaza kaza ba ya ga haɗari ne alheri ne kuma haɗari ne wani ya je dan lahira dan Allah dan su tuna mar lahira wani ko wata menene ne mukama ne wani nau'in samun duniyar ne kuma can to ba kuma cewa kar mutanen makabartan masu haƙa ko kaza su nemi taimakon da za su gyara kaburbura su gyara ba kuma wannan ba abin da ya sarari yake ko gyara ya sani ko bata ya sani yauwa to shi hadisin wannan yauwa abdullahi bin sa'id al-maqburi an abi ya karba shi kuma daga babansa sa'idin din an abi hurairah babansa kuma ya karba daga abi hurairah ta annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi bin sa'id al-maqburi shi abdullahi dan sa'id dinnan al-maqburi dinnan ba afahu ya haya bin sa'id ya haya dan sa'id ya rauna nashi ya ce rauna ne nil qatan malam qatan ya rauna nashi wa gairuhu da waninsa to sai fituhun wa'annan hadisai guda biyu faɗaɗi yake cewa bayan ya rawato wannan hadisi na bayan ya rawato wannan hadisi yake cewa hadisin wa'il bin hujr amma hadisin wa'il bin hujr din nan asbar shi ya fi tabbata daga wannan ba'alun malamai sun ce wannan dinnan na biyun nan sokakke ne amma ba haka ba ne ba haka ba ne shi wani hadisi na abi hurairah dinnan ahmadu da abu dawuda da bukhari a cikin tarihinsa ba a cikin wannan babban littafi nasa ba da nasa'i da turmuzi da sun rawaito shi cewa ka ɗayanku ya gurfana kamar yadda rakumi yake gurfana hadisi ne ba amma muhammad na cikinsu nasa'i ya inganta shi amma bukhari kuma ya ce ba abin magana sa ban sani ba ya karba daga abin sanadi zinadi ko bai karba ba to bukhari ya ce nafi ya ce bukhari ya rawaito cewa nafi ya ce abdullahi dan umar ya kasance shi kuma a nasa yadda yake yin sujada yana ɗora hannayensa kafin ya ɗora gwiwoyinsa. Yana ɗora hannayensa kafin ya ɗora gwiwoyinsa. Haka Ibn Kuzaimata ya sa shi a cikin hadisinsa kuma ya ɗaga shi. Kamar Abdullahi bin Umar din ya ɗaga maganar har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirin maganar malamai yayi cikin waɗannan hadisai guda biyu cewa hadisin ibn hujr aiki ya ga ana yi annabi yana yi yanzu wannan hadisi na biyu horo ne shi kuma to suka rinjayar da horo akan aiki ko ga mutum yana aiki ko ga hadisi ya rawato aiki amma kuma in horo ya zo suka rinjayar da horo akan aiki to yanzu dai galibin ga yadda ya faɗa mai fike sunna kusan shi za mu je abin da ya daɗa fayyace mana waɗannan abubuwa saboda ga ga aiki sannan kuma ga horo sai dai mazhaban mu ta malikiya ita tun da dai ga can abdullahi bin umar shi ma yanda aka rawaito ga yanda yake yi to galibi kuma sai ga kamar malamai sun fi ɗaukan aikin mazhaban mu ta malikiya ita sai an ajiye hannu kafin a ajiye gwiwa haka in za a tashi sai an ɗaga gwiwa kafin a ɗaga hannu to mazhaban malikiya kenan kila da ahmadu bin ham da mazhabar hambaliya ma haka suke sai an haɓar ibn qayyim sun ce rikicin ibn qayyim shi ya zo da cewa wannan hadisi da bari zai mu je abu kafin kan mu riga ta malam shi ne fikihu sunna yake cewa kaifiyar yadda ake yin sujada yadda ake dagowa yake cewa tili zahabal jumhuru tili sun tafi kamar yadda can ma turmuzi ala tilin malamai sun tafi ilasti ibadi zuwa soyuwar wadu'ur rukubatai sai an ajiye gwiwoyi qablal yadayi kafin hannaye hakahu ibn al-munzir an munzir ya rawaito wannan amin nakai daga ibrahim nakai wa muslim bin yasar da muslim dan yasar wa sufyan sauri da sufyan sauri wa ahmad da ahmad bin hanbal wa ishaqa da ishaqa ibn rahawi wa ashabur ra'ayi da ma'abota ra'ayi dukkan su sun tafi cewa sai an ajiye gwiwa kafin a ajiye abu Ƙala, Ibn al-Munzir ya ce, Wadi ya aƙulu, ni ma haka nake cewa, ni ma in ni zan yi fatawa sai an ajiye gwiwa sannan a ajiye hannu. Wa a kawo abu ɗaye mu kai ƙarshe sai mu karatu mu dama mu faɗa yawa. Kai yawa. kaifiyatul hawi kaifiyar sunkuyawa ila sujudi zuwa yin sujada wa rafa'i minhu da dagowa daga wajensa zahabal jumhur tilin malamai kamar yadda turmuzi din can ya faɗa tilin malamai sun tafi ila ibadi zuwa an so waba'in rukubatai sai an fara ajiye gwiwa sannan a ajiye hannu sannan kuma wajen tashi sai an fara ɗaga hannu sannan a ɗaga gwiwa wannan cilin malamai haka suka ci banda mazhabanmu malikiya banda ruwayar ahmad bin hanbali ta biyu yana da ruwayar ta farko wannan to haka suka tafi wurin rukubar ƙallar ya daini hakahu ibn al-munzir malam ibn al-munzir shi ya rawaito wannan magana an naka'i daga ibrahim naka'i saboda dukkan suna kan wancan hadisi na ibn hujr na farko wanda shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da malu kuma da ahmad da galibin malaman hadisi kuma wa'ansu suna kan wannan magana ta biyu horo suka ce horo ana dora shi akan aiki ta biyu bare kuma suka rawaito abdullahi bin umar cewa ga yanda yake duk da bai kai darajar wannan nabiyin ba na farkon ba duk gaba kida to hatahu ibn al-munzir dan munzir ne ya rawaito shi anin nakai daga ibrahim nakai wa muslim bin yasar da muslim dan yasar wa sufyan sauri da malam sufyan sauri wa ahmada da ahmadu wa ishaq da ishaq dan rahawai wa ashabu ra'ayi da malaman ra'ayi wanda za su ce to su dai ya kaza ya kaza ko malaman iraki kenan almajiran abu hanifa قال ابن منذر يجي wa bihi aqulu ni ma abin da nake faɗa kenan ni ma fatawa ta kenan to fatawarsa kenan abu ne kuma da yana tafiya da jikin mutane duk da karatu ya zo da shi ga wani in jikinsa ya nauyi ba zai iya dira gwiwoyin nan ba za su yi ƙarar da ba a so ko kuma in zai tashi ba zai iya ɗaga hannu a ce gwiwar za ta iya ɗaukansa ya tashi ba sai ya dogara daga wani kuma ba shi da zai iya mai lafiya ne ya yi in kuma abu in kuma tsoron fitina ya bi mazhaba imam malik da ake kai duk gaba kida wa hakamu abu tayyibu abu tayyibu ma ya rawaito haka an ammatul fuqaha dukkan faqihai ma akan haka suke shi a wajen abu tayyibu cewa sai an daga sai an gwiwa ta zo ƙasa sannan hannu ya zo ƙasa sai hannu ya ta ɗaga sannan gwiwa ta ɗaga wa ƙala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ba'u rukubatayhi yana fara ajiyo gwiwoyinsa qabla yadayhi kafin hannunsa summa yadayhi sannan hannayensa ba'da huma bayan su summa jabhatahu sannan goshinsa wa anfahu sannan hancinsa hadha huwa sahihu wannan shine ingantacce allazi rawahu sharikun wanda shariku ya rawaito shi kwarai daga an asimin daga asimu bin kulaibin dan kulaibu daga kulaibin babansa an abi daga babansa an wa'il bin hujr hadisin mu na farko kenan qal ibn qayyim yace shi ibn hujr yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah idza sajada in ya sujada wa ba'a rukubatai sai ya fara ajiye gwiwoyinsa tukun qabla yadayhi kafin hannayensa wa idza nahaba in ya zabura kuma zai tashi rafa yadayhi sai ya fara daga hannunsa qabla rukubatai kafin goyinsa wa lam yarau fi fi'ili shi ibnu qayyim yake cewa sahabbai ba su gani ba a cikin fadin manzon Allah ma yukalifu haza abin da ya saba wannan intaha sai dai kuma wancan ruwaya ta Abu Hurairah shi kuma horo ne kad ku ya gurfana irin gurfanawar raƙumi kad ku ya gurfana irin gurfanawar raƙumi wa zahaba maliku amma imam malik ya tafi wal auza'i da malam auza'i wa ibn hazm da ibn hazm malaman zahiriya ila istihbabi to duk daga abin da aka gani na aikinsa amma ga abin da aka kuma rawaito su kuma sun so duk baki daya ba harama ciki ba wancan aikin haka yake yi annabi sallallahu ga yanda annabi yake sallallahu alaihi wasallam ga kuma yanda yace ila tausayin al'umma sa ko tausayin wanda ba zai iya haka ba Allahu ga kuma yanda yace kada gurfa na irin gurfa na rako duk da za a zo kuma yanzu rigima to ya rako yake gurfa na wani za a zo wannan rigima a gurguje ne to shi kuma imam Ali ya tafi wa bin hazan ila istihbabi zuwa an so kan mu kuma mazhaban malikiya mu lalata wancan malaman mu ce suka yi an so wani zubin ba a ganewa da an so ko ba a ganewa da wakari ha maliku maliku ya ki amma ko kuma maliku ya so kaza duk malamai akan zancen abu an kakawo ibn al-arabi maliki ya ce ma'anar an so din nan ma'anar an ki din nan ba fa wai cewa an mutun ya saba wannan ba wai yayi sabo wannan zancen malamai ne a tsakanin su su dai malam kaza ga abin da ya so to mabiyansa kuma suna kan an so din nan malam kaza ga abin da ya so tunda in an daga can asali mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa'ancan ma ga abin da suka dogara da shi yanzu an tafi can asali masu ajiye gwiwa kafin hannu din nan ga abin da suka dogara da shi aikin annabi su kuma wanda suke cewa ba za a sai dai an fara ajiye hannu kafin ajiye gwiwa sai gwiwa ta fara ɗagawa kafin hannu ya ɗaga yadda muka saba din nan su kuma horon annabi sallallahu alaihi wasallam duk gabaki ɗaya amma duk su biyun sun tafi kan na farkon can yafi ƙarfi na farkonta ya fi ƙarfi kuma tilin malamai suna kai to bi hana kuma su kuma na farkoncan masu ajiye goma ba su duk wanda ya fara ajiye hannunsa shi ma bai yi ba tunda su ma ga horo kuma ga wayansu daga cikin sahabbai abdullahi bin umar yana kai ga mazhaban malikiya ga malam auzahi su ma suna daga cikin mazhaba bare ma ga ɗan sababi a cikinsu ibn hazam wannan ƙalla ne kaga ya haɗu da malamai wajen abu saboda kuma ƙarfin hujjarsa ana ce musu malaman zahiriya su zahirin nafsi ga abin to ikon Allah ta ibn hazm ya tafi da tare da imam mali a cikin an so wa ba'ul yadaini a sai mutum ya fara ajiye hannayensa kabla rukuba ta yi wa huwa ruwayatun an ahmada ruwaya ce da aka rawaito daga ahmad bin hanbali ta biyu kenan alal auza'i malam auza'i yace adarastun nasa ni dai abin da na zuki mutane suna yi mutanen da ma'ana malamai ya ba'una aibiyahu na ga sai sun ajiye hannayensu tukun qabla rukubati qabla rukabihim kafin gwiwoyinsu wannan yana da kyau na tarar da ana yi ko na ga ana yi ba hujja bane wani zubin me me shari'a yace tukum in me shari'a a cikin abin da na tara ana yi idan me shari'a ya yarda da shi to yana da kyau idan me shari'a bai yarda da shi ba kawai al'ada ce yanzu kuma al'ada ce karo da da kaza Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu farkon shigowar leman kwalba hajin shirya ba mu wannan magana mun je wata shekara mun je Abuja da hajin shiri radiyallahu tun wani masallaci na ko zako ne da ake wazifa din nan yana nan ba a rusa shi ba to ana gama wazifa kuma ana gama abu sai hajin shi ya tambaya shehu shari ibrahim sale yana gari aka ce ya ce to za mu je a gaishe shi to aka tafi to aka muka je aka tarar da falon da jama'a da yawa hatta shehu ɗahir ya zo duk suna manyan malaman ƙasa dai duk suna to suka tara haji aka yi abu aka kawo kayan shaye-shaye lemo maltina duk kayan shaye-shaye irin wannan coca cola kaza kaza to kowa dai ya ɗau abin da wani babban malami ya ɗau maltina shi sai ana sha sai sharu ya kalli haji sai ya ce ina da tambaya ina da tambaya da Allah mai hukuncin malfina ne kuma wallahi ban sani ba kuma wallahi da gaskiya nake ba ba abu nake ba sai hajji shi ya ce ba kai ne mai fatawan Nigeria ba in mufti bai sani ba wa ai zai sani sai ce wallahi da gaskiya nake wallahi da gaskiya nake sai wani malami babba sai ce ni dai na ga wane yana sha ni dai na ga wane yana sha to ni kuma ya ishe ni to malami ba za ka kamar wannan hujja ba sai sharif ya kamar dai wannan hujja ba ta yi ba sai ya kau da kansa da abu shi dai so yake hajji shiri ya yi magana yana so ya ji sai hajji shi ya ce to farkon shigowar leman kwalba shehu ibrahim radiyallahu anhu ya je saudiya shikenan sai hukumar Saudiya ta turo wa Shehu Ibrahim kyautar lemon kwalba katan katan haka zo Shehu yana zaune ake ga ana shigo da kiras wannan katan katan na abu to Shehu Abdullahi Inyas dan Shehu babba shi ma babban malami ne mahaddacin Bukhari hannun Shehu ya karatun Bukharin sama kullun da daddare yana tun Bukhari hannun Shehu radiyallahu ta'ala anhu sai Shehu ya kalle shi sai Shehu ya ce masa me wannan kuma yaro ne alhaji ya yi biyawon duniya shehu kamar yana ganin kafi ne me wannan sai ce a shehu leman kwalba ne da ya shigo sai ce ba na tambaye ka abun ba na tambaye ka hukuncinsa da karaka sai ya ce leman kwalba ne da ya shigo shehu duk mutane suna sha sai shehu ya ce kasancewar mutane suna sha bai sa ya zama hujja ba so ne kai ka ban hujja da kaza ana cikin haka sai ga malaman saudiya mufti mai fatawar ƙasar gaba ɗaya ali shehu da manyan malamai sun zo gaida shehu sai shehu ya ce komai ya yi sauƙi ga malamai sun zo tun daga malamai sun zo komai ya ce a shehu kai ne malami a kai ne malamai suka zo gaisa wa za ka ce sai ce kun ga wallahi ni ba mutumin ƙauye ne ni ban san wannan ba bai zo garinmu ba tukun me wannan suka ce to mu ma hukuma ta kirawo mu an haɗa mu da masu yin wannan sana'a sun nuna mana yadda ake matse waɗannan abubuwa yadda za su iya zama lokaci kaza da yadda ake haɗa su da sinadarin da ake haɗa su ba sa sa maye ba sa sa an sha jiki ya yi wif jiki ya zama to ba shi da ƙarfi ba nauyi ba sa sa jiki ya zama haka ba sa sa maye abu ne muka ga abu ne mai kyau asalinsa mai kyau ne kuma abin da shari'a ta duwa tsoro maye babu a ciki duk da baki da muka halatta shi wani da shi kenan ku ba ni nima Eh, ku- ku ba ni nima haji shi ce to akan wannan fatawa ta shehu in dai masu sana'a sun faɗi ga yanda sana'a take mai kyau ne bare mu musulmi abin da muke tsoro a ciki maye to in masu sana'a suka ce ba mayen nan a ciki su ake gaggatawa ba na waje ba wanda bai sani ba ba ba na waje ba haka mutum ya kalli abu ya ma hukunci ai wannan kaza kaza ko ko a'a in dai sana'a masu sana'a suka abu to wannan shine hukunci ma'ana hukuncin sa eh, halal ne abu ne mai kyau eh, kaza wannan kenan to kuma mun gama wannan kuma yanzu akwai maganganu masu ita dai shari'a maye ne ba ta so da kaza kaza yanzu akwai kuma eh, tafiya wannan kuma wani hukunci ne ya taso ba mun gama zancen shehu da kaza din nan kaza yanzu mayamma mai mayamma a kuma iliminsu sun sani akwai akwai carbon da suke cewa kamar oxygen ne ba san kan ilimin ba da kaza akwai kuma eh, akwai abu mai kyau din da suke cewa eh, oxygen da suke cewa akwai carbon din eh, carbon dioxide da suke wanda ba oxygen din ba daga to akwai biyun nan shi kuma wannan akwai abin da in an hada shi da shi yakan zama ruwa akwai waɗanda in an haɗa su yake zama maye akwai waɗanda in an raba shi shi kuma zai zama ba maye ba akwai yanda su- in an haɗa su suke zama maye in an raba su ba ba su zama ba yanzu akwai binigan binigan wannan abu da ake sawa a abinci ko ake sawa a cikin abu a cikin abu yanzu shi abu da an haɗa shi da ɗayan maye ne amma yanzu da ake an iya raba shi su can kamfanin sun iya raba shi yanzu ya zama ba maye ba kuma wannan tun asali har annabi ya ce ni'imal idamu sallu madalla da miya mm, eh, binigan din nan ne kanshin sa yana da daɗi eh, abin sa yana da daɗi duk ga baki ɗaya ya- amma kuma ba wannan mai mayan a ciki to akwai rikici otal kuma suna da waɗansu abubuwan abincinsu kuma da suke sun iya raba giyan ma gaba ki ɗaya mai mayan ma gaba ɗaya wanda za su cire mayan sai dai binegan ya zamanto kallu kallu duk suna ne duk gaba ki ɗaya malamai sun yi fatawa in dai wayannan ne duk gaba ɗaya wanda su can kamfani sun iya raba su sun ɗauke mai mayan gaba ɗaya eh, carbon ɗin ya tashi hmm? da kaza to abincin ya halatta wannan abin ya halatta a haka mutum ya ce ya iya zai zo da gi- gida sai zai- zai raba ba zai iya wannan ba su can kamfani su suka iya gashi nan sun iya suna siyan mana da binigan ana eh, binigan din nan ana kal da ake cewa ma uku ruwan kal duk gaba ki kal larabci ne kallo ma'ana giya amma kuma haka fake har suka ce giyan ma kanta idan aka tuka ta masu yin aiki da can idan ta yi gaskami shi kenan ta zama kunu in ta in ta lalace yanda eh, ba ba ta yi musu yanda take wannan abun ba ta yi gaskami din nan ma- malaman fake suna cewa idan giya ta yi gaskami shi kenan ta zama kunu Bu- kunu ne dama amma kuma akwai giya a cikinsa to in aka in ya lalace yanda bai ma ya sa ko ko suka iya raba shi wannan to wannan kuma duk waɗansu maganganu ne daban amma yanzu abin da ya ja wannan cewa dan mutane suna abu da yawa bai sa ya zama hukunci ba har muka ja wannan magana mai tsaho din nan to yanzu a daraktun nasa shi malam auza yake cewa na riski mutane to wannan nasu ba wai ga mutane malamai yake nufi kila ya zauna aidihim ko ko dai mutanen gari ma haka al'ada yanzu duk wanda zai ce ya bude idansa haka ya riski mutane suna yi bari ma mu mazhaban mu ta malikiya da haka ya zauna aidihim suna dora hannayensu qabla rukabihim kafin gwiwoyinsu وقال ابن أبي داود دان أبي داود يتي وهو قول أصحاب الحديث أدورا غيوة أدورا hannu kafin gwiwa wannan shine ma faɗin malaman hadisi galibin sa haka suke imam malik din nan da sa'uza'i da ibn hazm din nan da malaman hadisi da akan haka suke huwa ala khilafi aidan kuma shi yau wa amma kafiyatur raf'i to wannan kenan sai ibn qayyim yake cewa wai ne hadisi ya yanzu dai aikin annabi gashi gwiwa yake dora ajiyewa sannan hannu sannan fuska da hanci in zai tashi hannu yake daga wani hadisi ya ce muku na kuka kawo cewa hannu ya ce annabi ya ce ka a durƙusa irin durƙusar raƙumi ita ya raƙumi yake durƙusa ita ya raƙumi yake durƙusawa aka ce ai raƙumi in zai durƙusa hannunsa yake fara gaba can gaba ko can da yake fara zuwa ƙasa sannan kuma baya ya bi shi eh to ai kun ji abin da ya hana ku mana kaka fara ajiye hannunka wa'in su hannu suka ce kai wa'in suka ce a kai ba haka ba a'a shi raƙuni gwiwarsa a hannu take shi ɗin da ya faɗi haka shi raƙuni gwiwarsa a hannu take ba ba a ƙafafuwa ba don haka ita yake sawa ba ba ba sannan ya sa kafafuwansa wasu malu suka ce sam gwiwarsa tana nan a inda gwiwarsa tana nan a inda gwiwarsa take da abu ala ayi hal dan mutum ya fita daga cikin rikici in yana da ƙarfi zai iya yau to kuma akwai faɗa ta biyu wasu malu suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ba wai ajiye gwiwa ya hana ba mutum ya faɗi a kan gwiwa kuruf mutum ba wai in dai salin alin mutum ya gwiwa ta tafi lafiya kalau sannan hannunsa ya tafi ba ba shi wannan annabi a'a saurayi ko mutum ya zo ya faɗi guruf akan hanyar ko ko jikinsa ya yi rauni in ya zo faɗi wannan dan zai jawo ma kuma wani rashin lafiya duk baki ɗaya to shi ne abin da annabi ya hana mutum ya faɗi da ƙarfi duk gaba ki ɗaya yanzu wani ya zo ajiye carbi a masallaci abin sai ka ji kamar faɗa hukum an ce aminu kan mala aminu kan ya zo masallaci alhaji ubarijin za a taka sallah ya ji kowa ya buga carbi kowa ya sai shi ma aminu kan ya kai nan na ɗaya carbinsa mata wa ƙasa sai da aka yi da sallah sai alhaji ubarijin ya ce masa aka masallah lafiya ta a gani ne kowa yana buga carbinsa a ƙasa shi ne na nuna musu ni ga yanda mai ƙarfi za a buga carbi ma an wani ya jefar a masallaci ya kaji ƙarasa jita bare kuma dara gwiwa din nan amma dai in mutum zai dira salin alin yana da lafiya bismillah hadisi ne in kuma mazhaban mu ta malikiya zai bi ya sa hannunsa lafiya kalau dan ya huta ya fitar wa rigima duk gaba ki da iyayen da yake abin akwai wannan magana hadisi kenan akwai kuma zancen magunguna yanzu galibin duk wayannan ciwukan kafa duk gaba ki da mutum da gwiwarsa tana ciwo to ya gwada kuma tashi hannunsa ya fara tashi sannan gwiwa ta tashi ya ji zai sha wuya kafin kwana biyu amma yanzu da yayi kwana biyar yana kuma shi kenan yayi maganin wannan ciwo to kuma wani likitanci ne amma shi kuma ba a kula da shi a wajen karatu ba muhim dai annabi yana yi sai dai kuma ga horonsa can wa'yansu malamai sun ce horo ana ɗora shi akan aiki ga aikin da mutum yake amma kuma ga horon da mai shari'a ya to akan ɗora horo akan aiki sai dai kuma hadisin wancan aikin ya fi ƙarfi akan hadisin horo ɗinnan. filin malamai sun tafi akan wancan mazhaban malikiya da Hamadu da Ibn Hazam da waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan shikenan wanda mutum ya iya ba fitina a ciki ba nuna ni ga kaza kaza nufinsa koyi da annabi sallah shikenan yayi yayi masa Allahumma salli ala Amin